وعديدي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من آل السلال والعم والسر والكمال والمعرفة والإجل والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزيال أهل الله من أهل أقصى الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اجري لنا بهذا المحضر والتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله yau muna zama na ɗari biyu da biyar a cikin jiyo na jawahirul ma'ani wanda insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da wasiƙan da shautata ne ya yi wa mutanen fas ‘yan kasuwa. Wannan makuti bihi yana daga cikin abin da aka rubuta, ila babu a hababi zuwa ga masoyan shautata min tijari fas daga ‘yan kasuwan fas, wanda suhu nassin wasiƙan بعد البسملة والصلاة والسلام على مولانا رسول الله bayan ya yi bismillah salati da aminci wa shugaban manzala sallallahu alaihi wasallam qala ya ce bihamdillahi jalla jalalahu da godiyan Allah ya ɗaukaka ya buwa wa zakibriyahu ya girmama wata qaddasat sifatu wa asmahu sunayensa da siffofinsa tsarkaka ya ce ya cilla kitabu wannan letar tasadu laidi habibina zuwa hannun masoyin warafi da kadari maɗaukakin daraja wal makanati da matsayi min ƙulubina a zuciyarmu shine fulanin binin fulani wani ɗan wani Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amincin Allah ya tabbata a gare ku wata hiyatuwar zawano da gaisuwansa da yardansa. Min katibi ilaikum wanda ya rubuta shi zuwa gare ku shine muhibbukum masoyinku al-Abdul Faqiri ba mabukaci lallahi Ahmad ibn Muhammad Atijani al-Hassani. Wa badu bayan haka fa nasallallahu alaikum na roƙa muku Allah jalla jalaluhu ya buwaya ya ɗauka wa azza kamalu ya buwaya ya cika an yi amilukum fi duniya wal akhirati fa dhali wa ridahu amin Allah ya muku ma'amala duniyanku da lahiranku cikin fadalansa da yardansa wa yanzu rafikum bi ayni ridahu Allah ya kalle ku kallo irin na yadda wa ina ya tuhu wa mahabbatu da kallo irin na inaya da kallo irin na soyayya duk irin wannan kallon in Allah ya maka kallon yarda rida inaya muhabba ba rubuta maka komi sai alheri ba rubuta Allah kamana wa ina ya tuhu wa kilatu hifzu wa wulayatu Allah ya maka ya yi muku inayasa ɗaukar nauyi kiyayewa jibantar lamarinku fi jami'i ta kalliba cikin cikin dukkan juye-juyen wa harkatikun da harkokinku wasu kanatikun da zamanku wayan ya kashiye kun sharra ma ya tibin laila wannan hari Allah ya riƙe muku sharrin da zai zo cikin dare da rana min jami'i ma yunafi cikin duk abin da zai kore kamala sururi ya kore muku cikin farin cikinku yalihi ila muku to zan faɗa muku amma katabtun ilaina abin da kuka rubuta zuwa gare ni min shakawa kun na daga kai ƙaranku da kawo bi ɗaye malikun lissa'ilina idan kun zo idan masu bara sun zo ko masu tambaya sun zo yawan misali masu yawan bara sun zo sun kawo shi ne suka kai karan wajen shehu tijani sai ce to abinda za ku yi shakawanku biya ɗaya malakun lissa'ilina ba da duke ku da kuke masu bara o ma baya ƙato mulakum da yadda suke kuntata muku wadan maɗaƙatukun lirajin da yadda ba ku da yadda za ku yi kore su falam to ku sani ya kai ya kai dan wana annaka fi hadha alhal mudarr bi nafsika shar'an wa tab'an a cikin wannan hali kana cutuwa da kanka shari'a da ɗabi'a amma min jihati shar'i a bangaren shari'a fa inna Allah ta'ala zakara fi kitabil aziz Ubangiji ya faɗa cikin littafin san maɗaukaki, hasma da ibadul mukhlisina Ubangiji ya yabi bayansa masu ikhlasi bizulfa minu kusanci da su. Kala, iza an faƙo lan yusrifu idan za ku bayar karku yi israfi, walan turkarkun maku yi ƙobro, wa kana bai na zalika ƙawama, ku yi abin da za ku iya. kar ku yi abin da ba za ku iya ba. Wa ƙala ta'ala Allah ce, wa fi ku fi sabillahi ku ciyar dan zatin Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukati. Kar ku jefa kanku cikin halaka, ku yi aikin ku bayar ga baki ɗaya ba za ku iya ba. Ku yi yadda za ku iya, ku kame. Wa ƙala subhanahu wa ta'ala li nabiyyi wa rasulihi Ubangiji ya faɗa wa annabawansa da manzonsa wa habibihi zababban sarsafihi sallallahu alaihi wasallama baji tsarkakekkensa wala tajali yadaka mazalulatan ila unika kar ka sanya hannayenka su zamo ka bayar kai ka rike hannu haka ma'ana tarigan baka da komai wala tafsidu a kullul basti kar kuma ka bayar ka shimfiɗa kar ka riƙe hannunka gaba ɗaya wala ta jalada ka magululatan ilawun ka daga kai sai kai ɗan gola ke cewa ko rikon gola wa kuɗi wala ta fiɗa kullal basti kar kuma ka shimfiɗa ka ce gashi na a kwashi fata da maluman mahasuran to za ku koma ka zauna kana zargin kanka kuma akwai hasara ciki wato falzamu alwasa kawai eh wa qala subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce wa ati zuqurba haqqahu duk mukusanci ku ba shi haƙin sa wala miskin miskini ma a ba shi haƙin sa wa ibn sabili dan tafarki ma a ba shi haƙin sa duk wanda suka zo makusanci ka ba shi miskini ka bashi wanda ya zo yana neman taimako matafi ka bashi wala tabzir tabziran karkai almubozaranci ka bayar kawai a anyhow misali ba haka aka za min albazirina domin mai tabziri kanu ikhwana shaitani ‘yan uwan shaidan ne, wa kana shaidanu larabi kafuran, kasan shi kuma shaidan mai kafur cewa lamarin Ubangiji ne, saboda haka almubuzaranci aiki ne na shaidanci. Wana ha manzalla ya hani, an ibatul mali, kar mutum ya tozartar da dukiya, wa luzumin hirzi, da lizintan kiyaye shi, kowa amurun al'amari ne ita mata alaihi da umma al'umma sun haɗu a kan haka kara yi tabziri kara yi sakaci kara yi guluwi kai kara yi basu gaba ɗaya wala na alam bai nahun fi khilafin a cikin al'umma ba mu san wanda wala na alam ba mu san wanda ya ce ba haka ba a yi bazar kawai ba mu san haka ba هذا وما وقد سمعت الفاظ القران الكريم منجي lafazin ƙur'ani mai girma allazi la yatilu batilu wanda barna baya zuwa min bayne dihi wala min khalfi ta gaba gare shi ko ta baya gare shi walan salaka babu abin da ya saura gare ka illa sam wa ta'ati wattiba sai dai ka ji ka bi ka ji ka bi sannan ka yi koyi talatan hanirfi ɗayan mal na tatanta ila tadbiri komi da za ka yi wajen ba da dukiyan ka dinga yin tadabburi ciki fata kofi ma haramahu Allah ta'ala idan ka in ka ki to za ka fada gurin abin da Allah ya hana ka kuma wala tamsik yadaka an itain kar kuma ka zama marowaci hata tanta ila al-bukhuli har ya ja kai kai ka zuwa gorowa فإنه مزموم شرعا وطبعا شرع يا زرجروا ɗabi'a ma ta zargi ruwa wa kun fi wasu al'amrai ka zama tsakanin kyauta da tsayawa albahilu albuhulu wa tazir tsakanin buhulu tazir a tsakanin da ka tsaya yani tawassad fi zalika kai kai kai kai wasu ka zama ka tsaya tsakiya wadi lillahi bi qadri ittisai malika in za ka in za ka bayar to ka bayar gurgudun yalwan arzikinka wa qadar masrufika gurgudun sarfa masrufinka ala ahlika da iyalinka wa nawaidika ko naidinka wa ala qadari ma yadkhulu yadaka min at-tijarati gwargwadon abin da ya shiga hannunka na daga kasuwanci wal asbab da sababin da ke faru fi ku lokacin a kowane lokaci ba za ka sha wahala ba amma ka dauki abin da ba za ka iya ba za a sha wahala ko ka bata aikin da kanka ba ma ba ma ba ma hadi cikin haka wa mun kana inda hamsuna kindaran wanda yake da kindari hamsin min al-ma'hudi indakum wanda yake ajiya wajen ku wa kana kasira al-ahli wa riyal yana da yawan dukiya amin yana da yawan iyalai da ahli wa sarrafa lillahi fi kulli min misqalan a kowane rana zai iya amfani da misqali daya ajza'u yayi samasa wallam ya dalibi huquqil mali fi shay'in ba nemo wani haƙin dukiya kansa na wani abu ba fa yin zada idan ya karu fa yin zada in ya karu wode kulle yamin miskalaini zai iya karawa ya bada miskali biyu fa kada aka sara lada to yayi wata bayarwa wani zada in ya karu alamis kalaini akan wannan kullumin a kowane na fagada har da tabzir to ya zama tabziri kenan bazaru kenan wa hadha fi jari sa'ilin ataka jayan amma wannan ba wanda ya zo maka mabaraci mai jin yunwa ba a wannan iyalinka ake magana karkashe dukiyan ya zama haka amma wanda ya zo maka jayan ya dalibu humzatan wanda ya zo yana jin yunwa yana neman gurasa ɗaya ko gurasa biyu a kulu ma minan lawahidi wanda za ka ce da shi daga ɗaya ilai isnani ila salasa zuwa ku falasa da lallera bije wanda ba za ka kore shi ba manyan wacce ne ya zo yana neman abin da zai ci wannan ba zari ba ne amma wanda za ka ba shi dukiya haka to sunan shi zai kai izari wayan zada ala zalika in ya karu fala haraja alayka fi ma tamna'ahu min al-idai babu laifi a gare ka ka dakatar da shi in baka ba shi ba fa in ja aka amma yajidu ala haza in ya zo maka da abin da zai karu akan wannan fa kulluhum kace yaftahu Allahu alaina wa alaikum ka ce Allah ya haɗa ka da rabonka, mu Allah ya haɗa mu da rabonmu. Bayan zakarar laka waje Allah ta'ala idan ya ce don Allah ka yi mun wajen rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in ya haɗa ka da Allah da manzansa fa'adihi min auƙetin ila auƙeta ne ka ba shi auƙiya ɗaya ko biyu wala alaika fi ma wara zalika amma in ya wuce yana neman abin da fi haka ka dakatar da shi ta fasa hazal kadari ka kiyaye wannan kadarin wata ne bi ta shi ne malika ka kiyaye da kiyaye dukiyanka mina talaji kar kare kare fa inna malaka bi yasunu imanaka billahi domin dukiyar taka shine zai tsare maka imaninka kuma ta wajen ta nan fa inna atalabtahu idan ka ka rasa dukiyan atalabta imanaka billahi ka rasa imaninka a wajen Allah dalili fa inna huwa qafil habari ya zo cikin labari anna minan nasi man la yasdu imanu illa bilgina akwai a cikin mutane wanda dukiyarsa ba ta samuwa anna minan nasi daga cikin mutane kai waye fitsari ya tsaye kukun bukwana shi ba ya yi fitsari a tsaye kuna gani? Allah ke anna minan nasi mallaya silu imanu a cikin mutane akwai mallaya silu imanu imaninsa baya yiwa ila bilgina sai yana da kudi eh in bai da kudi to zai zai kabuce wala wata fagara da zai zama fakiri la kafara zai kafirce to kaga ayi masa maneji ya rike dan kudin sa yana shafawa yana tafiya yana shafawa yana tafiya wala law yaqussu alayka hikayati akabirul awliya watakila wani zai gaya maka cewa ai gawa ne ya ba da dukiyarsa gaba daya a'a kar ka dauki ba kowa ne yake daukan abin da wani yake dauka ba eh wani gaba kide zai bayar eh gaba daya zai bayar ba komai amma wani in ya bayar to zai kafirce eh to kaga gara lallame a lallabe shi ya kare da imaninsa dai ko ولعله يقص عليك هكات أكابر الأولياء وش إفرادين wanda suke kaucewa suke nan manya ne fi dayan mali su ba da dukiya ta tabraga aidihim min kulli shayin su ba da dukiya su tafi da shiga baki daya dalaban wannan wajen nema litta asiki bihim wala yaqussu alayka kasu gaya maka haza ba kowa za a gaya ma wannan ba illa jahilin da lokaci sai mutumin da ya jahilci ne lokaci wata sarifu ko waye wanda suke cikin lokacin wa jahilun ya zama jahilin biyu da shari'i da ƙa'idodin shari'a usuli da usulinsa fala taksafit ilaihi karka waiwa ka saurare shi wala tubali bihi karka damu da shi min junudi shaidan yana daga cikin runduna na shaidanu bi annal awliya su waliyan allazina yazkuruhum laka wanda ake gaya maka su garkafi bari laqini su sun shiga kogin yaqini ne wa tauhidin sun shiga kogin yaqini na tauhidi bayyana yadda haƙƙi subhanahu wataala su suna nan a gaban Ubangiji ne, la ya tarfi kulubin gari ba wani abin da suke kwata, ba wani abin da suke tunawa in ba Allah ba. Ka kuma a ɗauke ka na rarrashinka a kai ka kujeran ai ba zai ba, kaga za ka kafarce kenan. Wala ta fituna da gari ba sa waiwayawa su kalli wani, fi kule harkatin wasu ne, cikin dukkan harkansa ko su لأن أصحاب هذه المرتبة ما بوتوا إن مرتبة أصحاب الإناية العزيمة من الحق ما سجر من إناية أو جمع بنجي لا يتركم فارجين ألا باب سهكا bal yasuqu ilaihim al-amwala Allah yana koro musu dukiyar min kulli jihatin ta kowane fuska ala rizal halqi da wajen yardan halittan aukare haminu ko da sun ƙi sai an tura musu dukiya duki al'umman da su kawo musu dukiya wa ma zalika a cikin wannan hum ala basirati min alhaqi sun san a cikin basira daga ubangiji sun sani sun san Allah ya lamuna min sun san Allah ligami bi ilimin laduni saboda suna da sun yi zurfi a cikin ilimin laduni allazi wa habahu lahum wanda Allah ya basu inna kullu ma yajibu minhum faragahum duk abun da ya wajaba da gare su na faragin su mina duniya daga duniya wa tafiqan manum da rabon su ma da duniya wai habbulo min alquwati Allah ya basu kyautan karfi na asabar wa ridawul qini suna da hakuri sun samu yardan Allah suna da yaƙini inda ma ta shtadda bi malhajatu lokacin da buƙatu ya same su ilal mali ga dukiya kin nawa ibu dahari cikin dukkan juyawan zamani wasu rufi da sarfinsa hatta la hissu bi alamin ba sa jin wani motsi na wai dan ba su da shi sun shiga tashin hankali zalika la ihtiyaji wannan buƙatan wa asaba hadhihi martabati wanda suke da wannan martaba la ilamu ahaduhum ba a zargin ɗaya daga cikin su fita fike duniya kan lafi satin wa'ida ya rabu da duniya ga baki ɗaya ba da abin da ke ciki ba wanda za ba wani abu na zargi a wajensa wa amma anta amma kai wa misalika da irin misalinka falasta lakum tilkar kuwa ba ku da wannan ƙarfin na wannan kyautan waris martabatan lati aqama Allah fiha ka kasan martaban da Allah ya tsaye da kai a ciki waqif inda haddiha gunda Allah ya tsaye da kai ka tsaya nan wa tasarruf fi akamiha kai tasarrufi cikin hukuncinsa wala tarqa bi nafsika ila maratib ahli hususi karka hawo hawar da kanka gurin da ba za ka iya ba ma abuta matsayin hususiya tun da lamarin laisan laka kuwatun baka da ƙarfinsu walakinun baka da ƙininsu wa ƙarƙi laifin misal an faɗa cikin misali a silatu la ta hamul jamali ƙaramar dabba ba ta iya ɗaukan kayan raguni ko zaki yana iya daukan kayan kayan hakuri ai bai isa ba fa in aratta ta'adda ilayhi idan kana neman ka yi ta'adda ta haɗa daure ha to dole zaka shiga zaka fada wala quwwata laha ko baka da karfin alama turidu baka isa ka yi ba baka da gashin wance a hausance ko ana cewa kai kitsan wance to haka ne wayannan dai shaydanin la'anahu Allah shi shaydan nan Allah lau makaran yana da makirci hafiyan aboye da sahibul mali da duk wani mai dukiya izara Allah tiyawu idan ya ga masu tsoron Allah mukiman la'abin rabi sun tsaya akan bin Allah fi ma ya kadiru alaihi abin da za su iya bayarwa suna da iko a kai kafan kasira min shari'i to a shirin shidan sai turo sai ce ga abokin kawa ne wancan ya san yana tsayuwa a wajen Allah ya kai kujeran da ya kai sai tsokane ka kai ma kai irin abin da yake saboda kuma masu dukiya yana auna masu dukiya da wanda ba su da shi masu dukiya iri daya ma tsoron Allah su daban sai cuno shi mun ga misan fi kasirin min umurin takawa sai a ce shi ma ya gwada irin wannan waya rahu sai ka gan shi zalika wannan mutumain nan bi mali la yanzu aju babu wani abin da zai taba shi in yi kyauta fayati layyinu sai ina nan ya zo masa bi makare lafi da makircin sa koyayye wai su kunna su ilayi sai koro mutane da zalabla a ɗayi lillahi sai turo su ya ce ku je wajen su ku ce muku dan Allah eh ku je wajen su ku ce muku dan Allah wai hauyi fufi kalbi shi kuma sai tsoratar da shi a zuciyarsa neman ilahun karkace ka ba su kawai karka hana su ka ba su ya kulla hufi kalbi wannan shaida ne yake faɗa masa zuciyarsa ina radat haulaye in radat haulaye in ka kori wayannan bayin sahadallahu alayka Allah zai fushi da kai aw salabaka ni'matu ko Allah zai kwace nimanka wala yazalu yastadrajuhu ba zai gushi ba yana masa istidraji fi misl haza a misalin wannan wa qasduhu nufinsa an yi farika na ulmala ya raba musu dukiya ne ya zaba dina huwa imanu dan ya lalace shaidan mugu ne shaidan mugu ne ga shi kamar ya yi nufin Allah amma ba Allah yake nufi ba kawai don yana son ya araba ka da ɗan ƙwayin imaninka ne saboda wancan ina nuna nasi man la yasluhu imanu illa bilgina walau iftaƙara la kasara to wannan shine zai sa ka kai wancan kuma ya yi istiwa'i yana yin kyauta wannan kuma za a zaga shi ya yi kyauta dan in ya suka zo ka hana su to Allah zai iya kwace madukiyan Allah zai hana ka dan a bayar shi kuma ya lalace kai mugu ne shi dan Allah yake fala zalu kazalika shedan ba zai gushi ba illan ya kufanu in bai kane ba hatta ya farka jami'a malu har sai ya raba dukiyar sai za farakahu idan ya raba shi waka ta shaushi fi karbi sai fara kunkuni a cikin zuciyarsa fa yuridu an yanfaqa nafqatuhu sai nema ciyar da kansa allati kana yanfuqa fi fi'ati ittisail mali yanda yake ciyarwa na dukiyarsa na farko falaji da isaki ilaiha in babu yadda zai ci sai ta shushu wa tarwiyu lahu min ali sai bala'i ya faru tsakaninsa da iyalinsa daliban lima ta da min tisai nafqati saboda an nema abin da da ya saba yana bayarwa kuma yana babu sallam ya ci biya in bai zo da shi ba alal amru bainahu bain ali balai zai tashi tsakaninsa da iyalinsa ilattisai suhdi wal ghadab wal adawati shikenan sai fushi da fushin Allah da gaba fa tasura da yabi sai zuciya ta kuntata wal gaizu fushi ya kawo falaji dokatan yazkur fi rabbahu ba zai yi ambaton ubangiji ba yayi fushi da Allah ma wala yaji fi amrin min dati rabbi bai da zai bi Allah wa rubbama yana yi wa aba alai fardu za bata zai jinkirta sallansa fardu salati fa hamilu zalika ala hadhi din min dain min nas sai ce shi ce ai bai na ina ya zai ma in sallah mutumin da ban samu daman yadda zan ci ba shikenan sai ce zai je neman bashi wajen mutane hai shedan mugu ne alhaji dai ne na nashi wai tilafi ce na faƙi kawai ya zo ya ciyar ya ci da kansa eh fan qarinin a kankanin lokaci ya hullu bil bala'u sai bala ya sauko masa walwailun da tabiyawa Allah yake yi ni adami wujudi saboda bai samu ba ya qadibi bainan nas ya karba shin bai iya biya ba sai kuma faɗin mummunan magana ma Allah da ya ce, wai su fi zumratul halikina, Allah ya ce, sai wa yi gari a cikin zumran halakaku faƙat talafa dinahu wa ƙaduhu wa duniya wa akiratu, kaga ya yi asaran addininsa ya yi asarar hankalinsa ya yi asarar duniyarsa ya yi asarar lahira ba za muradin shaitan wannan tarkon da shaitan yake sawa mai kudin da bai kai level ɗin da zai kyauta ya kyauta ba kenan Allah ke fiyon kana rigaufi abinda ya kwadanta da shi mini idayi lillahi a ce ya bayar dan Allah wadamin mami da a hana shi kun karye ba din fazar hazal makar to ka kiyaye wannan makarin ka gani linnafsi aibun lil faadi aibun lil ruhi aibun laysa fihi raibun aibu aibun wannan aibin a ciki ne yake ciki linnafsi aibun lil faadi aibun lil ruhi aibun laysa fihi raibun to wannan aibin shine ake sawa a cikin shedan daga jiki ne yake daga cikin makaru Allah ya kiyaye حاضر هذا المكر ككياي وبما ذكرناه لك فيه كفاية abin da muka ambata maka to ya ishe ka kai hankali wa ma ma zakartu lana wa ma ma zakarta lana abin da ka ambata mana min amrin auradika na daga wuridanka fa in qaddarta ala an tati bil fati lima ugulika idan ka iya ka zo mana da salatu fati mai a taini ɗari biyu bainan laili wani hari tsakanin dare da rana za'idatun alama fil wuridil ma'alumi ka ƙara ne akan wuridin da ka saba babu laifi waje alfiyoyin walailatin cikin dare da rana kai kai salatu fati mi'at marratin kai subhanallahi min kaulika subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi bil ama alima wa adada ma alima wa zinata ma alima eh kai salatu fati 200 da daddare bayan wazifan da kake kai eh in ka iya wannan maganan ba ba kowa bane in ka iya in ka iya bayan wazifanka da lazininka shi ne zikirar burin ma'aluni salatu fatinka ɗari biyu da saba'in ko to da daddare kuma za ka iya kawo salatu fati ɗari ko ɗari biyu to in ka iya babu laifi a matsayinka da ɗan kasuwa to a yanzu kuwa ya kamata mutum ya dinga samun dubu biyu ne da a yanzu dai ya kamata mutum a ce dinga samun salatul fati dubu biyu yadda duniya nan ta rikice yadda duniya nan ta rikice tsakanin dare da rana duk lalacin ka to ka gwada ka yi kai ka dinga samun dubu biyu saboda rikicewan ya fi na baya kuma ka yi shi da babbi ka kiyaye shi yawa Christopher wannan ba maganin Shehu Tijjani magana yi magana ne akan maganin Shehu Tijjani yawa ba wai na nufin na rusa magana ba ne a yanayin halin da ake ciki ne a yanzu ai baya kai a shekara a shekara biyu bayanan naira dubu tana yi maka abu amma yanzu fa shekara biyu yanzu fa a shekara biyu na za ka yi auka yi komai da naira dubu biyu amma yanzu ka yi komi da komi amma yanzu fa kaga abin ba zai ba da abin da ake nufiwa to ka auna da mizanin rayuwanka na wancan lokacin da mizanin rayuwanka na yau to mizanin rayuwanka na wancan lokacin kaga arhasu ya fi sauki kasa amma wannan yanzu kuwa ya zama galun yana da tsada saboda ka kauna rayuwarka da wannan insha Allah inda ma mutum yana da hankali sai ya ƙara ya shi haka saboda wancan lokacin talafu ne wannan kuma lokacin talafu ne bibbi eh Allah ke kai subhanallahi la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi kaga wannan wannan shine tasbihin iyakansa in ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billahi iyakan wannan to ka samu ladan tun daga tun daga mala'ikun Allah kafin annabi Adam har zamanin annabi Muhammad iyakansa kenan wannan zan yi muku tafsilan ɗinsa ne saboda mala'iku tasbihinsu mala'iku a tajalu fiya man yafsidu fiya wa nahnu nusabbihu bihamdik ka gani wa nahnu nusabbihu bihamdik ko subhanallah subhanallah subhanallah wannan shine ainihin aikin mala'iku kafin halittar annabi adam eh subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah lokacin da Allah ya yi annabi adam sai annabi adam ya ce alhamdulillah shi ya fara faɗan alhamdulillah wannan tasbihin subhanallah aikin mala'iku ne, walhamdulillahi annabi Adamu ne, annabi Adamu ne, wala ilaha illallahu annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shi ne wanda ya fara tafiyin wala ilaha illallah. Na? La ilaha illallah. Yawa. Wallahu akbar. shi ne aikin da annabi Ibrahim lokacin da za a jefa shi wuta ya ce Allahu Akbar. Da Jibrilu ya gaya wa manzon Allah ga aikin mala'iku, ga aikin annabi Adam, ga aikin annabi Nuhu, ga aikin annabi Ibrahim. Sai shi kuma ce, Wala haula wala wata illa billahi. To, duk lokacin da Allah madaukakin sarki in ka faɗi wannan adadin in ka faɗa haka an ba ka lada tun daga zamanin tun daga zamanin mala'iku har zamanin annabi Muhammad saboda tazihin su kenan ajiri to nan kuma bayan wannan sai ɗaure sai zamo ashe ana yin wani abu sunan abun ɗayu to ɗayun kenan mil'a ma alima kun gane mil'a ma alima mil'a ma aliman lahu ne cikin abin da Allah ya sani wada da ma alima da adadin abin da Allah ya sani wazinatu ma alima da nauyin abin da Allah ya sani kaga wannan shine ɗayu wato duk wannan abun duk cikin ilimin Allah an ebo maka a kowane guri an haɗo maka a lokaci da kaga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar adad malima min amalima zinata malima wannan shine dayi na fatan an gane dayun kalaman kenan to wannan famarratin wahidatan guda ɗaya kawai min haza min haza tazihi daga wannan tasbihin afdalu min istigraqi kal layla wan nahar fi zikrillah yafi afalalu kaga afalalu yafi daranka da rananka kana ambatan Allah in ka faɗi wannan guda daya to ina kuma shi ka faɗa dare da rana kun baita magana ina kuma shi ka faɗa dare da rana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adad ma'alima mila ma'alima adad ma'alima wa adad mila ma'alima wa adad ma'alima wa jins ma'alima to wannan kaga irin wannan kaga afdalu min istigraqi kal layla wa nahar fi zikrillah kai ta ambatan Allah ba wannan ka ambata ba ba wannan ka ambata ba in ka ambaci wannan daya to ya cancanta kai haka to anan shine zaka ga an ba da dama ne Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ghuliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdar al-lazim adada ma alima wa mila ma alima wa zinata ma alima an gane koyin tamsili da koyin salatin salatin fati in ka shiga in kai komo nan wannan shine shine aikin da tasbihat daban-daban da ka ga an da ɗora wannan saboda an an faɗi haka to shi a wajen Allah duk wannan abin da ka yi komin yawansa an tara a cikin ladanka wanda in kuma baka faɗa ba babu saboda ina madu bin ce yadda abubuwan suke ka ci mutum ya ci sami Allah wa liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu sai mutum ya yi shuru shi kenan ya faɗi sami Allah da man hamida wa rabbana wa lakal hamd shi kenan an gama amma in ya ce hamdan kasiran wa tayyiban mubarakan fihi shi kuma an ba da abin da in ka yi sallah sau dubu baka faɗi wannan ba to wannan wannan abin da ka faɗan ya fi ƙarfin duk wa'incan gaba ki ɗaya sallanka kai na sallanka na shekara dubu ma domin manzala ya ce laƙar raitu nifin wasala suna malaka na ga mala'iku talatin da wani abu ya tabazaru na an kafi ajar hikira suna son su rubuta yawan ladan fajazu ba su iya ba kajan ya ce sami Allah wa liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu shikenan an san ladansa amma sami Allahu liman hamidahu hamdan kaseeran wa tayyiban mubarakan fihi shi kuma kaga an jona akwai wani ɗayu wanda ba maganan ladan sallah 27 ba a mala'iku 30 da wani abu kowa yana son ya rubuta Allah ya ce ba za su iya ba ladan ya fi ƙarfin su rubuta sai dai a bar su Allah zai ba su Allah ne zai ba su zai ba da ladan kaga wannan shine kofofin da ake wanda suka bi Allah suke gane waɗansu abubuwa a irin wayannan abubuwa kuma duk hadisin annabi Muhammadu baka isa ka ce ma hadisin rauni mu mun yadda Allah zai kuma mun yadda Allah zai bayar domin law anna law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum وجنكم كانوا على أتقى من رجل واحد منكم لو سألني كو مسألة لا أعطيت كل واحد مسألته to irin wannan saboda wanda suke kallon Allah madi to shi ne suke samun damuwa amma in ka kalli Allah da girmansa duk abin da Allah ka ce zai zai amma in ka kalli shi kai a ce ɗan aljanna talakan ɗan aljanna an ba shi faɗin aljanna sau goma to faɗin aljanna sau goma ɗan aljanna shi ne matsiyaci a cikin gidan aljanna ta ina za ka auna faɗin aljanna sau goma shi ne wanda matalauci a aljanna fadin duniya su goma I'm sorry to irin wannan watar an ka tilkal askar kabar wannan al'askarun ma'alfatiyati fatiha alama zakarta akan abin da ka ambata fatiha kuma ita kuma daban wayin kaddarta ala an tajal baina yawmi wa lailatin idan zaka iya ka sanya tsakanin dare da rananka ka gani wa turk anka tilkal askaru ka bar wannan al askar ma fatihati fatiha fatiha bine binetul ismi wanda baka san ta ita kuma wannan duk min fadalillahi ne amma idan za ka iya ga yadda za ka yi wannan ga salafi fati ɗari biyu ga su fan laiwalayen laiwalayen laiwalayen Allah ku bari adal ma'alima minu'a ma'alima zinus ma'alima ɗari ka yi ɗari ko a martan wahidatan min hazard wayin kadarta ala an ta ji albaina yau min walailatin in za ka iya ka karanta tsakanin dare da rana hazar du'a ya man azhar jamila wasar alqabiha wala mi wakhis bi jarirati wala mi hatiku sitara wa ya azim alafwi wa ya hasan altajawizi wa ya wasi almaghfirati wa ya basi ladini yadini birhamti wa ya sani kullu jawa wa ya munta kullu shakwa ya karim safi wa ya azim almanni wa ya muqil asrati ومتديا بالنعم قبل استقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا جاية رقبتي نسألك الله تشلقتنا بها لا الدنيا ولا بها زهم النار إن ذاك إياه ككرنت إشرين دلي دلانا ككرنت قوم وقوم فيكم وانا يا من أزار abin da ya zo cikin musadarik idan mutum ya karanta goma goma in ya karanta ɗaya Allah ya bashi ladan annabawa wanda suka isar da annabta saba'in ladan annabawa wanda suka isar da annabta mutane saba'in ba annabi ba fa a annabta Mai ladan annabawa saba'in ba annabi saba'in ba saboda gidadawan suna nan an aka yi magana ba sa gane ta'adilu da afdalu ba sa ganewa ba sa gane ajaru an ba da kaza wannan min fadlillahi ana bayarwa to annaba su ɗari uku da goma sha uku ai ana yin kyautan abin da aka ba su Allah ke inta wajala ka sanya ta mutafarriqatu am majmu'atin ka raba ko kai a tare wa hadar qalbika inda tilawatul qadari ma tudiku ka kalarto da zuciyarka lokacin za ka karanta abinda za ka iya fainal huduru horo al'amal domin inda ka karanta abu huluri shine ruhin aiki eh huduri shine ruhin aiki ga yanayin hadisin yadda ya zo cikin hakim walam ka sani an na haza du'a wannan addu'a a tarihi jibril ila nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jibril ne zo masa da shi fa qala lahu sai ce masa ya rasulullah ya manzo Allah inni atatuka bi hadiyatin na zo maka da wata kyauta fa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce masa wa ma tilka alhadiyati menene wannan hadiyar ya jibril fa zakara lahu du'a sai ya ambata wannan addu'an Allahumma ya min azar jamila wa sarar qadiya wa lam yakzib jarirati wa lam yahtiku sitra wa yazim al-afwi wa yahsan at-tajawi wa ya wasal maghfirati wa ya basil ilayni bi rahmati wa yasani kullu najawa wa ya mutaha kullu shakwa wa ya karim safi wa ya zim al-manni wa mujil al-asrati wa mutadiyan minna min qawli istiqaqa ya rabbi wa ya sayyidi wa ya maulaya wa ya gatira zabati as'aluka Allah shirkati bala duniya wala jazabin nari manzala sai ya gaya wa manzala haka fa zakara lahu hadha du'a fa qala lahu sallam ma sama man qara hadha du'a ne ladan wanda ya karanta wannan addu'a fa qala lahu jibril sai jibril ya ce wa manzala law ittamatil malaikatu samawati da za ta ra malaikun san mai guda bakwai ala an ya sifu ma wasu fu ila yamin kyamati sun siffanta yawan ladan ma wasifu ba za su iya bai layin kiyamata zuwa ranar tashin kiyama wa kullu wahidin kowanne ɗaya ya sifuwa ma la yasifu al-akhar kowanne ya siffanta abin da ɗaya bai siffanta ba fala qadiru na alai ba za su iya ba wa min jumlati zalika daga cikin jumlan wannan addu'an annallaha ya qulu fihi ubangiji yana fada atihi min asabi wanda ya karanta wannan salatin zan ba shi daga lada bi adadi ma halaktu adadin abin da na halitta fi sabi samawati a sammai guda bakwai wafil jannati wan nari da aljanna da wuta wafil arshi wal kursi da al'arshin ubangiji da kursiyin ubangiji wadal qadar al matari zan ba shi yawan lada kamar yawan ƙwayen ruwa na sama wal bihar da na rafi wadal hasawar rami zan ba shi adadin ƙwayen ƙasa da tsakonkwani da yashi wannan mustadrik haka ya rawaito wamin jumlatiha wannan fadala ba shi ne mafiya wa izala ba ta nema eh sai ta ce yayi yawa shikenan toshe ta sai a dakatar da ita wanda suka yi imani su shiga sai aikin Allah ya musu eh sai suka to nawa ne aikin ba haka abun kyautan Allah ai duk mutum da ya sha numfashi a duniya bai san numfashi shi sunan ma suka zo cikin a cikin mahaifiyarsu a cikin mahaifiyarsu su nawa ne suka zo bai sani ومن جملة أيضا بجتكين جملة أن الله تعالى وبيجي يوديه ثواب جميل خلائقي الله زي باشي ladan dukkan halitta wamin jumlatiha daga cikin jumlan aidan annallahu ta'ala ubangiji yudihi sawabu sab'ina nabiyyan ka gani za ba shi ladan annabawa saba'in kullum balagu risalata duk sun isa da annabta ba za a ba shi annabta ba fa ladan annabawa ladan annabawa saba'in wanda suka isar ila gairin zalika wa haza wannan hadisin sahihun hadisi ne ingantacce sabitun tabbatacce fi sahifat amru bin shu'aib yana daga cikin riwayan amru bin shaibin an abihi an jaddi an nabi sallallahu alaihi wasallam wa jadduhu kakansa ko shine abdullahi bin amru bin ashi shine abdullahi bin amru bin ashi min akabir sahabati radiyallahu anhu yana daga cikin manyan sahabbai sahawakim imam hakim ya inganta wa qala yace rawatu kullu madaniyun mutanen madina duk suka rawaito wani hadisin to ya zan ce wata ruk an ka jami al'askari kabar duk wani zikiri falau zakarta askari ka alati taskar ne ta alfi amin da za ka ambaci falau zakarta askari ka da za ka karanta zikiranka allati taskaru wanda kake kake yi mi'atu alfi ami shekara dubu dubu ɗari min gari salatul fati lima gudika matukan ba salatul fati ba ne lam taligu maratan wahidatan minha ba ta kai ɗaya daga ciki ba fa fiha kifayat min jamil askari ya mana azhar jamili ta ta dauki wannan duk wani zikirin ka kaga wancan afdalu ayanji wancan afdalu min istigraqi al-layli wan nahari fi zikrillah istigraqi kal-layli wan nahari yanzu kaga wannan ya man azara jamila ita kuma guda ɗayanta ga abin da Allah yake bayarwa wannan da ita shehi ya koma ga Allah shi mala Ibrahim Musaddadi da ita ya koma ga Allah wannan zikirin da ya lizinta kenan ba daga salatul fatihi sai ya mana zara jamila wannan shine a ƙarshen rayuwarsa da shi ya koma ga Allah saboda haka kowa yana neman abin da zai amfana wanda ya tsaya ya yi aikin ba ma ba ka tsaya kai ta musu ba ka zamo ƙaramin shaidan kai ba ka yi ba ba ka bar wasu sun yi ba kuma abin nan na Allah ne ba kai za ka raba ba Allah ke yi a nan da mu tsaya insha Allah da mu sake za mu shiga cikin sauran abubuwa kuma Allah ka kawo mu nasara Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ghulika wal khatim lima sabaq ناصر لك الحق والعادي إلى سرادك المستقيم وعلى آله حق قدره من كبار الأزم صلاة تبصر الأنبياء ورداء وتسرى إنجاز وتقول أنت ولينا ومولانا فنعم الأولى ونعم النسوء لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه فاتح يا رسول الله الله